بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يستعملونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدم لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تاتي لنا بالزفر أكراتم نجيا الله سبحانه وتعالى يأتي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج babu laifi ga wa'annan mutum uku dan ba su je jihadi ba ba komi na farko wanda yake tsoho tukuf na biyu wanda yake mara lafiya makaho ko gurgu ko kuturu ko kuma wanda yake bai da wadata zuwa jihadi Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa idan lalura ta hana su zuwa yaƙi suka zauna gida idan dai ba su zama tsogumi ba ba su yaɗa kwalmato ba to wannan ba wani laifi gare su sannan a cikin bayanin jiya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma alal muhsinin min sabil duk wanda yake masu kyautatawa ne addara ta sa suka zauna gida ba su je yaƙi ba to ba su da laifi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala To yau za mu tashi a kan hijir. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innama sabilu ka sani ne bi yana tabbata alal ladina yasta'dinunaka ga wa'anda ke neman izininka bin nufi a wajen rashin zuwa yaƙi wa hum agniya kuma suna da wadata ta zuwa yaƙi suka ki zuwa radu bi an yakunu sun yadda su zamo ma'al khawarif tare da mata da yare da ke zama gida wa taba Allah Allah ne ya yanki ala qulubihim ga zukatansu hum la ya'lamun ba su san abin da ya kamata su yi ba wanda zai kusanta su ga Allah ya'tadiruna ilaykum munafiqai wa'anda ba su zuwa yaƙi suna kawo hanzari gare ku sannan lokacin da wasu je yaƙi tare da ku ba to za su riƙa kawo hanzari idan rajatum ilayhim idan kun dawo gida daga yaƙi sun suna wallahi ko da ba a ga mun je ba muna da uzuri muna da lalura to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kun ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la ta'tadiru kada ku kawo wani hanzari dan bai da amfani lan nu'mina lakum ba za mu gaskata ku ba kan nabba'ana Allah min akhbarikum Allah ya ba mu cikakken labarin ku da halin in zuwa yaƙi da kuka yi wasayar Allah da sannu Allah zai ga amalin aikin da kuke yi wa rasuluhu da manzon shi na saba alkawarin da kuka yi da Allah. Kun maturar tuwon sannan za a mai sheku ranar tashin kiyama ila alimin ghaib zuwa masanin gaibi abin da ya faku wani shahada da abin da an bayyane shi ne Allah. idan an mai da ku wajen Allah bari na kiro ku Allah zai ba ku labari bima kuntum ta'malun da irin aikin da kuka zamo kuna yi a duniya bari da zai ku sai ya saka muku in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun wanda yana yana alkhairi Allah sa mu cikin su to gobe kiyama zai ga alkhairi wanda ya rayu a duniya yana kulle sharri in an je lahira zai ga sharri سيحلفون بالله لكم تسلوا ذاتي مكرن قواد الله إذا قلبتم إليهم إذا كن داو جدا وجن سبايا كن جمع لتوكا أنهم معذورون ذات تيسنا تهزري التقرب أتكرس الزوايا أذن الله سبحانه يوما لتعرضوا عنهم ويدوا بتاليس بترك المعاقبة idan ba ku yi musu azaba ba cewa su munafukai ne to tun da sun zo suna kawo hanzari fa alidu anu ku kawo da kai gaban su ku fita batun su innahu marijisun su kazanta ne da gumte ba waɗe saboda zukatan su sun lalace wa ma'awahu jahannam makowarsu ita ce wutar jahannama jaza'an saboda sakayya bima kanu yaksibun na abin da suke aiwata suke aikatawa na ƙarya ga Allah da manzon Allah da sahabbai. To wannan ƙarya da suke ma Allah shi yasa Allah ya ce a tabbatar su. Wannan kawai da kai da Allah ya ce ai musu shi ne maganin su. Allah ya hore su an yi oyidu anhu su kawo da kai gaban su muqata'atan tammatan su gaba da su gaba cikakka saboda ba su tare da Allah su a ba su baya wa ma'awahum jahannam makoman munafukai wutar jahannama jaza'an ita ce sakamako bima gano yaksibun saboda abin da suke aiwatarwa a duniya na kin zuwa yaƙi da jihadi na ɗaukaka addinin Allah ya hali kuna lakum suna muku rantsuwa cewa su masu imani ne su masu son Allah ne يترضوا عنهم دوكم يتدرسوا فإن ترضوا عنهم إذا كن يتدرسوا كنت رسول قليل فإن الله شيء الله لا يرضى بزي تبا يرضى عن القوم الفاسقين وين ليس فاسقين حلفوا بالله منافقين على رسول الله مطلوبهم أبو النسبين أن يرضى عنهم المسلمون musulmai su yadda cewa su na kirki ne su na kwarai ne su masu son Allah da annabi ne wani musulmuna su ko musulmi la yan baki bai kamata ba an yarda anhum su gwada yadda da munafukai ya nau ka yarda anhum idan sun yarda da su ma ga misali fa inna Allah la yarda anhum Allah bai son su bai yarda da su ba wani mu'minai la yan baki an yarda illa amman radiyallahu anhu kada su yarda da kowa sai wanda suka san Allah ya yi da shi amma man gaji Allahu alaihi amma wanda Allah ya yi fushi da shi fa la yanbaghi an yarda anhu kada su yarda da shi aw la yanfa'u wa ridahu kai koma sun yarda da shi ya tabbata amfani shi yadda Allah tana nan daure da bayan Allah masu imani amma wanda yake ba mumini ba to ko da ku musulmi kun yarda da shi shi Allah ba zai yarda da shi ba dan haka yadda musulmi ba ta amfani idan ba a samu yadda Allah ba shi yasa زين العابدين شديد جدير مزر الله صلى الله عليه وسلم يوم العيش وتكي النسيحة ميسادة kuma wannan nasiha mai tsada ya kamata mu da ke kusau a wannan mazauni mu ji wannan nasiha don mai aiki da ita zainul abidi ne yake ce ma ɗanai la tusahib hamsata minan nas mutum biyar cikin mutane kada ka yadda a ganka tare da su mutum biyar duk yadda wuri ya ƙure kada ka yadda a ga kana abuta da su ko da sun kawo ma ziyara gida kun ce musu la tusahib fasikan na farko kan ka yadda kai abuta da wanda a fasiki idan kai abuta da fasiki kai ya firka fi rukumatin au bijuriha sai ya zuban ma da girma wajen fitan noma ko abin da bai kai noma ba wajen fitan abin duniya in fasiki ne sai ya je ya zuba muku da girma sai dan zainul abidin ya ce wa ma dunan rukumati menene abin da bai kai noma ba yace ya tamahu fiha wala yajidha ita noma in ya samu take noma amma in yana sa ran a bashi ba a bashi ba to ta zama abin da bai kai noma ba to kashe ne kada abota da wanda an fasiki wa ake ce ma fasiki wanda bai jin kunyar sabon Allah bai sallah bai azumi sannan yana shan barasa yana shan giya yana shan taba yana caca yana neman mata wannan shi ya fasi to duk yadda ka wuri ya kure kakka yadda a ganka tare da shi yace wala tusahib kazzaban na'am wala tusahib babilan kada kai abuta da marowaci marowaci ba dan goro bane idan kai abuta da marowaci ya kata hukan bil waqti alladhi anta aqal ilayhi sai sanda wuri ya kure maka kana buƙatar da gudunmuwa ta sai ya bace maka da inda ne ai ya kata huka yana gaba da kai afqara a mafi buƙatuwan mata ta ilayhi sanda kake neman gudunmuwar shi zainul abidin na uku yace wala tusahib kazzaban kada ka yi abota da makaryaci shi makaryaci ba abokin mu'amala ba ne yukar ribu da kan ba'i duk abu mai wuya samu sai ga ma ai bai da wuya ai dan dai miliyan guda ana samu ma ita kai dinkin sallah kai sayayya azumi ka taimaki wanda za ka taimaka miliyan guda da mun je ofis ne ki ga zo kawai insha Allah da an cike ka takardu daga Abuja kai ma za a fara sallama kaga makaryaci kenan abin da an wuya shekara ba a samu sai ya gwada ma nan da kwana biyar ma ana samun shi to ka shaidin kada abu da abuta da makaryaci kuma makaryata sun yawa a yanzu wani ba aido na karkari abin da an kusa kuma sai ya gwada ma ai bai sabuwa ga ka shi makaryaci kasara bin bikiya da makamar wani ya ce da ke fako ya sun rusam aruma'an mai jin kishi sai ya ɗauka ruwa ne da ya zo sai ya isko ba komi. Na hudu ya ce wala tu sahib Ahmad kada ka yadda ya kai ɗana kai abuta da wawa. Idan kai abuta da wawa da abu wanda ya daga ka gan shi ka san wawa ne. To shi Zainul Abidina yake nasiha ga ɗan shi cewa kada ka yadda kai abuta da mutum biyar. Za mu maimaita su zuwa anjima. ya ce kai kai abuta da wawa shi wawa yuridu an yanfa aka wajen son ya amfane ka ba ya tsoron ka sai ya cuce ka wajen son a yi ma promotion sai ya sa a yi ma demotion wajen so a ƙara ma girma sai ya zama wajen yarki sai ya je wasu na cikin wanda za a kura tarkace ne kada abuta da wawa wawa shi ne wajen ya amfane ka sai ya cuce ka suna cewa sadiqun jahilun suna cewa aduwun aqilun khairun min sadiqin jahilin aduwun Allah ya jarrabe ka da maƙiyi aqilun amma ne hankali kuma khairun ya fi alkhairi min sadiqin jahilin da Allah ya haɗa ka da abota da jahili shi jahili wajen ya ba da sunanka a yi maka promotion sai ya bada sunan ka amma domin shi ko a kure ba don aiki kaga matsala ta ba muke ba. sai ya ce wala tu sahib qati arhimi kada ka yadda kai abuta da mai yanke zumunta duk mutumin da ke yanke zumunta ba abokin ka bane bayan ni waje tuhu mala'unan fi kitabillah duk mai yanke zumunta in ji zainul abidin ya ce na same shi la'ananne a littafin Allah fi salasati mawadi'a wuri uku Allah ya tsire ma mai yanke zumunta Allah ya tsare mu Na'am.
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara bayani akan munafukan da ke cikin garin Madina da wayanda ke ƙauyukan Madina. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al'arabu mutanen daji ko mutanen ƙauye ba duka su ba ba. Ahalul badu mutanen daji a shaddu kufran sun fi tsananin kafurci wani faƙan sun fi tsananin munafurci. min ahalil mudini sun fi mutanen birni wahalar zama saboda mutanen gari suna zamantakewa da jama'a sun iya mu'amala su ko mutanen daji mutanen karkara ko yaushe suna tare da dabbobi da namun daji alaƙar su da mutane kaɗan ce kwai to qur'ani zai yi bayanin dalilin da yasa suka fi mutanen birni kafurci da munafurci yace ni jafa'ihim saboda nisan su ga barin manzon Allah wani na jiba'in da kuma kaushin ɗabi'unsu ka san ba kawai in zai magana kura-kura kai tsaye zai yi ta bakura wani odin sannan suna nesa an sama il-qur'an ga jin qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk annabawan da Allah ke aikowa Allah na aiko 'yan birni ba 'yan ƙauye ba amma kuma su annabawan sai sun yi zama ƙauye don su tashi da rashin tsoro su tashi da rashin fargaba sannan su tashi da fasaha irin ta mutanen daji al'arab shehu yake larabawa كل من كان عربيا دق العربي سواء دقين حضريا أم بدويا دم برني يكون دم قوي فأنا شيء من بالعربي والأعراب إذا كنت أنت الأعراب ومن سكر البوادي منهم larabawan da sun bar birane sun bar ƙauyuka sun tare cikinsu ƙurgumin daji daga su sai dai dabbobi to irin su su ake ce ma na aramu mutanen daji kenan to mutanen daji su ne waɗanda yake sun zauna a cikin daji ba da hada akan wannan fassara kullu arabiyin arabiyin duk ba ƙauye ana ce mai balarabi amma wa laysa kullu arabiyyin arabiyyan ba duk balarabe ne ke iya zama rayuwar ƙauye ba abin da yasa ake ce musu arabu wanda Allah ke nufi a nan ƙabilar banu tamim da banu asad da banu gabal da banu aslam wayannan duka mutanen ƙauyuka ne wayanda ke suna kusa da madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna ne a gefen garin Madina wa kanu tawahhashu ma'al wuhus sun saba zama da namun daji dan haka yadda damisa take haka suke yadda zaki yake da mugun hali haka suke in sun shigo cikin jama'a ba wai sai an ce maka ga sunan sun shigo ba da an shigo kana gane an shigo ma jana su ahlal khairi kakku ba su saba zama da malamai ba abuta alkhairi ba wala ra'aw an rasula ba su ma saba ganin annabi ba wala sami'ul qur'an qur'anin ma da aka sauka mai ba su ji ba wa wasafahum Allah sai Allah ya sifanta su bi hadhihi al-awsafi da wannan sifa mara daɗin ji cewa sun fi kowa kafirci sun fi kowa minafinci yace tab'an fihim ana nufin ɗabi'a zama daji haka take li'annahum lam ya'rifu al-khayra dan ba su san alkhairi ba li'annahum ma sahabu ahla alkhairi ko dan ba su zauna da masu alkhairi ba sai wai yace to amma ai adalci wa laysa kullu a'radiyyin hakaza ba don mutumin da an ƙauye za a ce bai da fahimtar addini bai da fahimtar ilimi ba sai ce sayati sifatun mahmuda Allah zai ba da sifa ta kwarai da ba'adil a'rab ga wasu mutanen daji waɗanda yake su masu imani ne ba irin waɗannan ba Qur'ani ya ce wa ajidau munafukai mutanen daji su ne mafi dacewa Allah ya alamu hududa ma anzalallah ya zama ba su san dokokin da Allah ya saukar ba ala rasulihi ga manzon shi yana da ahkam ba su san hukunce-hukuncen addini ba wacce ra'ayi ba su san shari'a ta manzon Allah ba da adamin mujawaratihim man yu'allimuhum dalika saboda ba su zauna da wanda ya san addini ba ba zai koya musu mutanen karkara mutanen daji abin da inda abin da ya fi damu su abu biyu ne na farko noma na biyu kiwo idan ka ga ana karatu to lalle gidan malamai ne gidan ilimi ne shi zai sa a yi karatu a ƙauye amma duk mutumin daji to za a ga ya shagaltu da noma ya shagaltu da kiwo amma karatu bai gaba ne in ma yana son karatu sai ya gudo daga ƙauyensu ya zo babban gari inda zai iya samun wanda aka ilimin karantar da shi saboda duk ƙauyensu in ya bincika yana yiwa duk karatunsu bakin ahalari da ashibawi ne idan ya yawo ta ƙauyen su bai samu wanda yake isiya to idan ya zo ƙauye na gaba da wannan sai ya ga an samu birnin da ana samun mai isiya da risala su kun bakin karatu su nan ya tsaya idan ya gurguso ya shigo babban birni irin gusau sai ga na ce ana iya koya mai a fitowar jawabi askari ana iya koya mai muftasar lawali misali sannan ana iya koya mai qawaidul lugha al-arabiyya a koya mai li'irani sannan a koya mai sarfu a koya mai balaga ya san ma'ani da bayan da badiya a koya mai mustalahul hadi sannan a sanar da shi duk abin da yake so ya sani amma idan ya zaunar shi a ƙauyen su to har abada ba zai zama malami ba ba zai fahimci abin da ake ce ba addini ba Qur'ani yace suna nesa da sanin Allah saboda ba su kusa da mai koya musu addini والله الله عليم بخلقه مثلي da halittar shi hakimun mai hikima ne a cikin duk aikin da yake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minal a'raji cikin mutanen ƙauye to dan Allah ya faɗi labarin ƙauyawa ya yi da shi waye yi su shi ƙauyen waye ƙauye mutanen ƙauye waye yi su ƴan birnin waye yi su shi birnin waye yi shi to kaga ala ya alamu man khalaqa wanda ya halitta shi ya fi da kowa ya san cewa mutanen karkara suna da ƙarancin kula da addini sun fi muhimmanta abinci da dabba ta kiwo amma idan suka zo birni sai a koya musu ƙur'ani a koya musu addini yadda ya kamata sai ƙur'ani ya ce wa minan a'rabi a cikin mutanen daji man yattamilu akwai wanda ke ɗaukar malum fiku duk abin da ya bayar saboda Allah sai ya ɗauke shi magaraman wani haraji ne da wata tara wanda aka yi mashi. Gara matan yana ɗauka kamar ƙwaruwa ce wata suranar da taɓewa, kamar an mai tara ne. Li'annahu la yarju sawabu li'annahu la yarju sawabu saboda ba ƙauye bai san cewa akwai gidan aljanna ba akwai lahira da za a yi sakayya. Bari ya in ma an ce a kawo hidima a kawo hadiya yana bayan wa haufar jin tsoron ta a kasai wayanda ba su alheri su ne mutanen banu asad da banu ga tsafar waya ta fasu bikum a jawa'ir za ka ga suna sauraron saukan bala'i da musiba ga yau ai da wa'irun zaman suna jiran musibar zamani ta sauko muku ma'ana kafirai su kawo muku yaƙi idan suka kawo muku yashi su karkashe ku a kwashe matanku a kwashe ɗiyanku a kwashe ganimarku idan aka kwashe to shi ke sai su ji daɗi da haka mutanen ƙauye su ba su shigo cikin addinin musulunci gaba ɗaya ba ko ba su fita gaba ɗaya ba in an ce a kawo zakka sai su miƙa amma a wanda suke jira a samu wata rana da ƙurai shawa za su kawo ma musulmi hari a kashe wuta cikin murhu a halaka annabi da sahabbai sai su ce wani mun huta mun huta shi ne qur'ani yace suna jiran saukan musiba gare ku Allah ya ce alaihim da'iratu sau musiba halaka alaihim ta tabbata ga wayannan mutane masu jiran bala'i da saukan muku ai alaihimul halak Allah ya saukar da halaka ga mai son halakan musulmi. La alaikum kada Allah ya bari ku halaka ayyuhal muslimun antumul muslimun ya ku musulmi. Wallahu ubangiji sami'un mai ji ne ga maganganunku alim masani ne da ayyukanku. Wa min al-a'rab a cikin mutanen ƙauye, mutanen daji, mutanen karkara man yu'minu billah akwai wanda yake yana imani da Allah wal yawmil akhir kuma yana imani da ranar lafiya ai fihim jinsun ko da kuka ji mun ce kauyawa al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa mutanen karkara sun fi tsananin kafirci ko sun fi tsananin munafunci to ba duka ba fihim jinsun cikin su akwai jinsin da yake amanu billahi haqqan sun ba da gaskiya da Allah sosai وآمنوا بيوم القيامة sun ba da gaskiya da ranar tashin kiyama akwai wani balarabin daji yana kiwon dabbobi sai biyo gaban abdullahi da mas'ud shi wannan ɗan ƙauye ne bai ma san annabi ba kuma bai musulunta ba to shi kenan a lokacin tsananin basara ne ana zafin rana a'a ya musulunta dan yana azumi illa daga kauye yana kiwon dabbobi sai abdullahi ibn mas'ud ko abdullahi ibn umar ɗayan wayannan sai ya ce a tara mai wancan motakan ba kauye mai kiwon dabbobi a tara mai shi bayan ya zo sai ya ce ya kai bawan Allah ta ga ana zuba zafin rana yau yunwa ta yi tsanani ga kishirwa ka yanke muna dabba cikin dabbobinka ka gasa mana ita mu ci naman mu muna da ruwa cikin sarka mu sha idan ka koma gida sai ka ce masu kura ta canye tunkiya guda ko kuma ta bace cikin daji kawai ba kawai na ashe mai imani da Allah ne sai Lut ya tashi ya ce an ki a yanka muku tunkiya an ki a yanka muku rago guda an ki a koma gida a ce kura ta canye ko ta bace ni amanar dabbobi an ga bambancin amana ku je ku riƙe wani maciyin amana ya yanka dabba ba ni ba sai abdullahi bin umar ko abdullahi bin mas'udin sai ya ɗebo kuɗi masu yawa kamar dinari ɗari sai ce a je a lallasai a ce to ga su za a ɗauki dukiya guda cikin wannan dinari ɗari wayan ga dinari ɗari an ba shi kyauta kuma in ya je ba sai ya gaya ma masu dabbobi ba kuma ya sai sai da ita zai ba ta dinari gari sai ba kauyen ya kallo ibn mas'udin sai ya ce idan masu dabbobi ba su gani fa aina Allah fa aina Allah fa aina Allah wai in masu dabbobi ba su nan fa aina Allah to shi ina Allah ina kake Allah Allah na ji Allah na gani Allah na gani na inda ɗauki dabba nan bayan sai ya ma azaba nan ta ce abdullahi mas'ulin imanin wannan ba kawai ya ba shi shawa ya burge shi ya fi shi har can ƙauyen ya saya bawa ya yanta shi sannan ya saya dabbobi ya ba wannan bawa sannan ya ce saboda tsoron allah ta nan maka haka guda haka cikin mutanen ƙauye akwai wanda yake yana imani da allah da ranar tashin kiyama da haka Allah ya sifanta su da cewa sun yi imani da Allah da ranar tashin kiyama sannan wayan tamin yana ɗaukar mayu fito duk abin da zai ciyar qurba tana inda Allah ibada a wajen Allah wa salawatir rasul kuma yana neman addu'an manzon Allah kaga wayannan mutanen ƙauye sun yi sa'a annabi ya sifanta su ko a cikin Qur'ani ya sifanta su da sifofi guda hudu al'imanu billah ya ce min al'arabi man yuminu billah akwai wanda ya yi imani da Allah kaga su masu imani ne kenan sannan wa yuminu billahi wal yawmil akhir sun ba da gaskiya da ranar lahira sannan al-infaqu fi sabilillah an ce suna ciyar da dukiya saboda Allah wa talaban lil awati rasul sannan na hudu an ce suna neman addu'an manzon Allah wannan kabilu guda biyu su ne ƙabilar Tuhairatu da Banu Musaina. Ala ka saurara da kyau ka ji, inna ha wannan dukiya da ƙabilar Banu Musaina da Banu Tuhaira suke ciyawa urbatul lahu lalle Allah ya ɗauke ta matsayin ibada a wajen shi. Tunda ya ɗauke ta ibada, sayyudaminuhum Allahu fi rahmatihi. Da sannu Allah zai shigar da su a cikin aljanna. inna allaha ubangiji gafurun li ahli ta'atihi mai gafara ne ga masu bin shi rahimun bihim mai jin kai ne gare su wasabiquna al-awwaluna wa'inda suka riga kowa musulunta al-awwaluna wa'inda sun zama na farkon farko a wajen imani min al-muhajirina muna nufin yan makka din nan irin su sai na abubakar irin sai na umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali da sayyidina Khadija da sayyidina Bilal to wa'annan as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin kenan wal ansar da wanda suka riga kowa imani daga mutanen Madina irin su as'adun da surara walladina tabauhu da wanda suka biyo su da imani ila yawmin qiyamah hatta ce kiyama to waɗanda suka riga kowa imani da waɗanda suka bi su da kyautatawa to ga kamar radiyallahu anhum Allah ya yarda da waɗanda suka riga kowa imani yan Makka da yan Madina Allah ya yarda da waɗanda suka bi bayan su wa radu anhu kuma su ma sun yarda da sakamakon da Allah zai musu ba nan Allah ya tsaya ba wa addalahum jannatin Allah ya tare damma muhajirai da lansaru da wayanda suka biyo su aljannar da yake tajiri ta hatar al'anhar ƙoramu suna gudana ƙarƙashinta bayan sun shiga aljanna khalidi na fiha abadan za su dawwama a aljanna har abada ba fita ba a cewa kwanukan da aka ebo sun ƙare zalika a dawwama cikin aljanna alfawzul awim shine rabo mafi girma Allah ya samu cikin ƴan aljanna
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sabiqun al-awwaluna wayanda suka riga kowa musulunta al-awwaluna na farko yan Madina da yan Makka da wayanda suka bi bayan su Allah ya yarda da su kuma ya tanadar musu aljanna Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu a cikin tafsirin sabiri ya tafsir yace as-sabiqun al-awwaluna wayanda suka riga kowa imani wayanda suka zama na farkon farko a musulunci min al-muhajirin yan makka masu hijira as-sabiqun min al-muslimina wayanda suka riga kowa musulunta allazina sabaqu ila al-iman sune wanda sun riga kowa imani aw allazina sabaqu tamaman ko wayanda yake sun tsere ma kowa gaba ɗaya to nan malamai sun yi fassarori da yawa ila wasu malamai sun ce awwalu man aslama ana nufin wanda ya fara fara gaskiya da Allah yace to idan ana magana wanda ya fara musulunta abubakar as-siddiq wasu ko sun ce sai da khadija ita ta fara musulunta duk duniya matar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga ita sai sai na abubakar sannan sai na ali shehu ya ce idan muna son wayannan ruwayoyin ko wata ta tsaya matsayinta to sai mu ce sai na abubakar siddiq shi ne farkon wanda ya fara musulunta a cikin maza sai na ali ibn abi talibin shi ne farkon wanda ya fara musulunta a cikin yara sai da Khadijatul Kubra ita ce farkon wanda ta fara musulunta a cikin mata. Wayanda suka riga kowa musulunta su ne wayannan al'asharatul mubashsharuna bil janna wayanda aka yi albishir cewa za su shiga aljanna. Don haka duk wanda ya musulunta to yana cikin wannan albishir ana nufin wannan al'umma. Shehu ya ce riga a cikin wannan al'umma ya kasu gida uku. Ƙur'ani na cewa al'umma annabi sun kasu gida uku. Kuma wani kuma kitabar da zina safai na min ibadina na farko fa minhum zalimu li nafsihi. Akwai wanda ke ƙwaron kan shi, wa minhum muqtasid akwai wanda ke mai tsakaitawa yau ya biyayya gobe ya sabo. Wa minhum sabiqun bil khairat akwai wanda kuma ya tsere wajen aikin alkhairi shi ibrahim radiyallahu anhu yace asbaqul umma wanda ya tsere ma kowa cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar As-Siddiq sai na Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu sai na Abubakar sabakan jami'a ya riga kowa amana qablahum ya yi imani kafin kowa ya yi imani wa sabaqahum ko ya riga mu'minai fi jami'il mayadin a kowane fage ويليه من يليه من الخلفاء الأربعة daga sayyidina abubakar to sai sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali al-khulafa wal arba'a daga su kuma sai wayannan guda shida cikon asharul mubashshiruna bil janna daga su sai wayanda suka je yakin badar daga su sai wayanda suka samu mai afirka zuwan daga su sai waɗanda yake sun bi bayan waɗannan ila yau mai kiyamati annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi albishir ga al'ummar shi yana cewa sabiquna sabiqun wa muqtasiduna nadi wa zalimuna maghfurun lahu wanda ya fi kowa ƙoƙarin ibada a cikin al'ummar mu to wannan ya tsere ma kowa don shiga aljanna wa muqtasiduna wanda yake kuma yana takaitawa a taɓa kiɗi a taɓa karatu yau ka gane masallaci gobe ka gashi gidan kwallo ko nadin ya dai tsira su da yana sallah wa zalimuna wanda kuma ya zama azzalumi bai yin abin da Allah ka so magafurun lahu Allah ya gafarta mashi saboda yana cikin al'ummar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi zamu ya faɗi wata magana mai tsada yake cewa wasu ku haƙiƙatan bilhimam la bil qadam ita riga to da himma ne ba da kafa ba da himma ake tsere ba wai ka zaga da gudu irin waliyin tuttuki ba kun san waliyin tuttuki ai ko wasu ne idan za su je cin kasuwa daga ƙauyen su zuwa wani ƙauye to shi kenan sai aka samu wani takadari mai zuwa a ce shi ya kwaye da shi na Allah ne to sai ya ce to an yi to za a je kasuwa to Allah ya bada sa'a Allah ya bada sa'a da sun bi hanya sai ya fita daji ya yi ta gudu ya yi ta gudu sai ya fita daji ya riga su gare ko da za su zo ya gama shisheka ya huta ya maza ya alwala ya rike shirgin shi kenan da sun zo sai ce Allah wa gaba sai yanzu kuka iso an waliya Allah ne take guda an kawo kun ga Allah riga ku kasuwa sai suna Allah wa gaba kaga waliya Allah mala ai muna addu'a sai sai za a yi addu'a mala ai muna sai sai za a yi addu'a akwai wani to bashi ne ta kadami ran nan da ya ga ana shirye shirye zuwa kasuwa sai ya laɓe ya biyo shi bai san ana bi ne ba a sai kai wani yin dudduge ta dace ya gani shi ke nan da ya ga mutane sun fita za a je kasuwa in kilomita ashirin ne to akwai yan kurne ta kilomita goma na yanka muka sai ya riga su yana taga da gudu to bashi ne sai ya bi shi suka yi ta gudu suka yi ta gudu yana kawo yana Allah ya sa ai so wanda ya zo sai ka taba shi ne sai ce wani yin dutuki wani yin dutuki ashe gudu haka kana jawo ne take ce ashe ba ne take gaskiya ba shi to dan haka ana riga wajen Allah da himma ba da kafa ba sai na Umar ibn al ranar da ya musulunta mutum talatin da tara ya riga shi ba da gaskiya da Allah shi an na arba'in cikin wayanda suka riga shi imani hatta ware wanda suka uwa guda uba guda sunan shi zaitu bin al-khattabi shi kuma suna nai umar bin al-khattabi to zaitu bin al-khattabi yana cikin talatin da tara da suka fara fara gaskiya da manzon Allah to kanan gana shi ashe kwankwarci ashe wata irin mota ce mai gudun gaske malam da ya zo tare da mutum talatin da tara sun riga shi imani ya zubar da goma saura talatin ya zubar da ishirin saura rabi ya zubar da talatin saura goma ya zubar da shidda saura hudu da ya zama saura hudu sai ta to bala'i za a yi ni kuma ga annabi ina kallo kuma ga get na mutum hudu ya za a yi in buge wannan get hudu in kai ga annabi da ya taso sai ya raba sai na Ali ya wuce ya raba sai na Usman ya wuce sai ya zama gashi shi daga shi sai sai na Abubakar ya yi ta ƙoƙari ya wuce sai na abubakar ya yi ya yi ya kasa da ya yi ya yi sai ya ji ana ce mace har abada ba ka iya cin ma sai na abubakar balle ka wuce shi kai dai ya haƙuri daga sai na abubakar yanzu sai kai sai ya ce to na yi haƙuri kaga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai na abubakar daga sai na abubakar sai sai na umar magana ka ce shi an arba'in ba ta taso ba Ibrahim radiyallahu anhu ya ce ita himma ita ke sa mutum ya tsere ba wai da riga na kafa ba. Sai ce ko da yake shehu mu shehu tijjani mai ɗariƙa ya ce asairu bil qalbi la bil badal. Shehu tijjani na cewa tafiya ta zuciya ake so ba tafiya jiki ba. Ya ce hadihi ibaratu shehu tijjani. Shi shehu tijjani abin da yake cewa asairu bil qalbi la bil badal. tafiya ana son kai tafiyar zuciya ba tafiyar jiki ba idan mutum ya fi ka gudu da jiki to kai kuma ka fi shi gudu a zuciyarka shi yasa shi Ibrahim ya yi littafi mai suna sayrul qalbi bil mustafa al hibbi ila hadratir rabbi wannan littafi na sayrul qalbi diwani na takwas duk mai karatu ne zuciya ce za a ƙara mata gudu za a ƙara mata lafiya a yi mata sabis a yi mata karan bawo sai ta rika gudu tana yanke hijabuwa zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala Imamu Junaidu al-Baghdadi yace wata rana ya je Juma'a wata rana ya je masallacin Juma'a da rana bayan rana ta yi zawwal Junaidu shugaban sufaye sai dole hatifi rabbani yana cewa su bi ita ya Junaidu Junairu sai yanzu sha biyu na rana ka iso Juma'a kun an riga ka. Ka san zuwa Juma'a akwai girma da falala cikin shi. Wani abin da yake ɗauka da wanda ya je ƙarfe ɗai, da wanda ya je ɗai da rabi, da wanda ya je ƙarfe biyu ɗan suke. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya je Juma'a a sa'a ta farko. Kamar ka ce wanda ya je ƙasa da awa guda kafin a yi sallar juma'a inda ake sallah irin zawiya karfe biyu to kaga wanda ya je karfe ɗai to ya je a sa'atul ula kenan inda ake sallah ɗai da rabi irin masallacin gada biyu na alhaji isan bayana ɗai da rabi to kaga in ka je sha biyu da rabi to ka je a sa'atul ula sa'a ta farko kenan to wanda ya je karfe ɗai ladar shiga Allah kamar ya ba da kyautar raƙumi. Duk mai zuwa masallacin Juma'a don wuri-wuri ya riga kowa zuwa, to ladar shiga Allah kamar ya sai ƙaton raƙumi. Wannan sharifi mai girma mai albarka yana da imanin da yake sayan raƙuma kuma yana yankewa a zawiya bayan Allah su canye. Shi da nawa raƙumi yake? Matsakaici. Sabbatin shi ya so kuɗin su don yana sawowa kuma ba ya ya san ka ba in dai ka zo da leda shi da zai baka to ya ce abun da raƙumi yake na tsakiya dubu ɗari biyu da hamsin ina mai son ya yi kyautar dubu ɗari biyu da hamsin duk sati to ka riƙa zuwa juma'a da wuri wuri kullum ya zama kafin ɗaya na rana ta buga kana cikin masallaci to ga Allah ka yi kyauta da ƙaton raƙumi irin na su shi da zaharki na dubu ɗari biyu da hamsin To wanda ko ya je a cikin asa'atu thaniya sa'a ta biyu malaman hadisi ba su gane abin da ake nufi da sa'a ba to Ibrahim a cikin tiriya da tafsir ya ce minti goma sha biyu shi ake nufi da sa'a wanda ya zo karfe ɗaya da kwata shine asa'atu thaniya to shi kuma lada sai kamar ya ba da ƙaton sa to shi sa mun san kuɗi ne amma ba muna kyautar shi bane na dubu ɗari da hamsin yana kalluwa shi kuma malam da shi adda wannan lakanin yana zuwa kara yana iya samo sa na dubu ɗari da hamsin. To wanda ya je masallaci na juma'a ƙarfe ɗaya da kwata ladar shiga Allah kamar ya yi kyautar ƙatonsa. Wanda ya je masallacin juma'a ɗaya da rabi daidai tsora minti talatin a tada sallar juma'a ladar shi kamar ya ba da rago. Ladar shi kamar ya ba da rago shi kuma rago kaga ana samun shi dubu talatin da biyar zuwa dubu arba'in to wanda ya je juma'a bayan karfe ɗaya da minti arba'in da biyar sa'a ta hudu shi kuma na ta shiga Allah kamar ya yi kyauta da zakara ko kaza to idan ka je masallacin juma'a saura kwata a tayi ladan ka ga Allah kamar ka san kilo biyu na kaza ka bayar to kilo biyu na kaza nawa yake yana dubu ka ga baka yi kokari ba to wanda ko kullum sai karhe biyu ya ji an gama kiran sallah za a fara huduma sannan ya lallaba ya cire takalmi ko kunya mai ji ya fada masallacin juma'a ko na da shiga Allah kamar ya samu ƙaton kwai na kaza ya bayar sadaka ko nawa kwan kaza yake yawa zo biya to ka gani ko da haka kai da aka so ka samu ladan kyautar raƙumi ka dawo da ladan ɗan kwai ba kai maka ga adalci ba da haka shi Junaidu Sadiki ya je masallacin Juma'a shi tun sha biyu na rana je yana zuwa sai ya ji ana ce mai hatu fi rabbani matsayi ne na walittaka idan ka kai wannan matsayi na abdalu za ka ji hana Allah na magana da kai amma kai ɗaya ka jin magana na gehen ka bai ji to sai Junaidu Sadiki sai ya ji ana cewa su bikita ya Junaidu yau Junaidu ka yi datti yanzu sauran awa biyu a tada juma'a ka taho masallaci yau an riga ka masallaci ya kai Junaidu sai Junaidu ya ji haushi ya ce yanzu yana ganin ya zo ƙasa da awa biyu kafin a tada sallah a ce an riga shi to nan sai ya zo tun goma na safe yana shigowa goma na safe sai ta hatifi rabbani yana cewa su ita ya Junaidu Junaidu an riga ka, an riga ka zuwa jama'a, sai ce abin ya zama da renin wayo. To wane ne wanga? Ranar sai zo tun bakwai da safe, wani jama'a ce zo. Yana zuwa bakwai da safe, sai ji ana so bi ita ya Junai, Junaidu an riga ka wajen sallar juma'a. Sai ce to ai gobe za a yi tafi ƙari. In wani sati ya zo nan zan zo ai asalatin ina ciki. A gama asubar da ni in jira juma'a in ji an ƙara ce min su bi ita. da haka da wani sati ya kewayo junaidu ya riga kowa masallacin tun ma kafin a sahur yana masallacin aka yi kira na ɗan yana ciki aka yi asalatu yana ciki aka yi asuba ce kuma hita ina nan sai an gama juma'a magana su fi ita ya junaidu yau in gama ya riga na a ana gama sallar juma'a za a hito masallaci sai jana tafi rabbani yana cewa junaidu an gama juma'a su fi ita ya junaidu Junaidu an riga ka gama juma'a, an riga ka samu juma'a. Sai ce to Allah wa ya riga ne wa ni dai yau tun ma ba a yi asalatu ba na shigo masallacin nan kuma bai shigo kowa ba. Sai aka ce idan an gama juma'a ka jira wanda a ƙarshen hita masallaci shi ne kai ma ɓanna ka jira hankali. Duk wanda a ƙarshen hita mutar ɗin hita masallaci to shi ne kai kanka. Ashe shi wannan in ya ga kowa ya ƙare shi an na ƙarshe sai ce to Allah a buɗe man fayil na wata juma'a mai zuwa ni Allah na yi niyyar juma'a rana ita yau zan zo na maka alƙawari Allah zai yi juma'a to shi ne su bika ta yada laifi shi saboda himma in kowa ya gama ta sai ce to Allah a ana samu sanwa ta juma'a rana ita yau Allah na yi niyyar yin juma'a ta rana ita yau to shi ne aka ce mutum ne ka jira duk wanda ka ga ya ta masallaci shi ne ya riga ka wanda duk ma da kan zo kafin a yi asiratu shi tun wancan satin har ya buɗe bayan ɗinka. To shi kenan sai Junaidu ya tsaya da ya ga an wace sai ya zo wajen shi ya ce bawan Allah bi masa bakata ne ya aka yi kari gani duk juma'a duk na zo sai a ce wai kari gani ni yau nan na yi asuba na yi ne nan a aka yi juma'a kuma Allah ya ce kari gani. sai ce a'a ai ni ban damu da in zo sa'a ta ɗaya ba ko sa'a ta biyu ko sa'a ta uku a'a ni al'ada ta in an gama juma'a zaune ne ba kowa na so ya koma kasuwa ba bai za ku je ta salatu ban ta shuru fil ardi an ce a wani ko wanda kun yi fadli na aje a ci kasuwa ko ni ban hita sai in zaune na sai na ga duk an gama wacewa kowa bai ci kasuwa ya wace sai in ce to Allah ka ga sun wace ko to Allah kafin wata juma'a ta zo Allah na yi niyyar waccan juma'a ta sati mai zuwa to ni har na yi niyyar na zo ta sai imamu Junaidu ya ce to da wannan ne ka tsere mani a sai riga da himma ne ba da kafa ba kaga shi ya yi himma ya zo ya yi sammako har asubanci ya yi wurin amma ga wanda ya yi niyyar cewa idan Allah ya kai mu juma'a ya yi niyyar wannan juma'a da wannan ne ya riga shi ba da kafa ba dan haka asabu bil himam la bil qadam rigan ana yin shi da himma ba da kafa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mimman hawlakum wayanda ke kewaye da ku ya ku ƴan Madina min al-a'rab daga larabawan daji munafiqun akwai munafukan Allah da yawa cikin su amma ba kowa an munafiki ba wasu kabilu ne guda uku kabilar banu aslam da banu ashja da banu gibar wannan kabila uku in ji Allah duk munafukai ne amma ba wai aslam da gibar da asda su ɗaya ne munafukai ba wa min ahalil madinati har cikin garin madina ana samun ire-iren su cikin madinan ma munafiqun ana samun munafukai irin su abdullahi bin ubay wayannan munafikan da ke cikin gari maradu ala nifaq sun yi tirenin na iya munafinci sun yi tirenin sun yi tirenin sun iya munafinci iyawa ta ƙwarai da ana ta ƙwarai ai da tufi sun yi zurfi a munafinci wastamarru sun zace a yin munafinci kana bil madinati shaykhul islam wa sa'adatul anam maulana nabi ibrahim yas a wannan littafi na biyu ya tafsir yace a garin madinan manzon Allah dai a zamanin haske zamanin shari'a akwai munafuki ɗari uku na miji a cikin madinar manzan Allah. Akwai munafuka ɗari da saba'in suna nan cikin garin manzan Allah. To da haka shi yasa Qur'ani ya ce warin ahlil Madina cikin garin Madina ma akwai ɗari hudu da saba'in maratu ala nifaq sun goge da iya munafunci. La ta'lamuhum kai annabi baka san su ba a yanzu amma za mu san da kai sunan gaba. Na'anu na'lamuhum mu muka san su sani mai kyau kuma za mu gaya masu amma ka sani sanu azimuhum za mu yi masu azaba marrataini azaba guda biyu bil fadihati fid dunya anan duniya mu kunyata su manzon Allah ya miƙe saman membari sai ce wani dan wane mike yi wa kai munafiki ne wani dan wane jikan wane mike yi wa kai munafikin Allah ne to akwai radda annabi zai hau mimbari yana kiran sunayen munafukan madina yana kore su cikin masallaci kaga dai an ci kunya an to zarta awai da katri ko kuma mu sa a kashe su wajen yaki wa azabil qabr ko ko mu dan asa musu azaba cikin kabari thumma yuraduna sannan za a maishe su ila azabin awim zuwa azaba matsananciya ita ce azaba ta wuta Shehu ya ce fada hadurun halihin sura, wannan suratu tauba ba ta yi munafukai da kyau ba, ba ta raga ma munafukai ba, ta tozarta su. Kamu samuna ha, wannan sura ana mata suna, ana ce mata suratu tauba, kuma ana ce mata alfadihatu, wai mai tunan asiri. Ma zakar isma ahadin minhum ba taba taba cewa ba wa minhum wa minhum ba sai an gano da su ake. kowane gurin an gane walakin kullu man taharraka min almunafiqina bi amalin duk wani munafiki da ya motsa da wani aiki na cutar manzon Allah nazalat aya sai a ji aya ta sauka sai a ce wa minhu yau kuma daga cikin su an samu masu kaza wa wasafa amalahu sai ta faɗa aikin da mutum ke yi hatta ya alaman nasu kullum har ƴan garin Madina za su gano annal murada fulan wannan aya ta jiya ta wani ce ta shekaran jiya ta suwa da shi wanda da ta sauka ta yau kuma ta suwa da shi sauki na gobe da jibi ta suwa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba huduba yana huduba juma sai jibril ya sauka ya ce Allah ya baka dama yanzu ka tona asirin munafukai sai annabi sai ya ce ukhruj ya fulan fa innaka munafiq wa ana wane ni ke kai munafiki wa ana wane ni ke yi waje kai munafiki ne haka annabi ya sai da ya lissafa kusan mutum goma sha biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ka ga ya tattauna asiri kenan Allah ya sani mu anan ne muka zo karshen karatu mu ne mu abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lalaci kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ke yantawa a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah tsare mu da imanin mu Allah ya tsare mu da ƙasar mu Allah ya ciyar da wannan jiha ta mu a gaba Allah ya saukar da alkhairi da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana ita Allah ya gafarta muna ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ya sa aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki daya albarkar fatiha مع صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لكن ما تشكر الله ولا ولا ولا فلا نصر الله ولا